الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba a ashirin ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul bindi wa sila wal adab za mu tashi mun yi babi kamar guda shida ciki za mu tashi babi na bako babu thawabul mu'min thawabul mu'mini fi ma yusibuhu min maradin aw hujjin aw nahwi dhalik mun ga darasi na 249 za mu tashi 250 daidai dari biyu da hamsin da ɗaya za mu tashi ko eh dari biyu da hamsin da ɗaya ranar da hamsin da ɗaya suka ta to za mu tashi darasi na dari biyu da hamsin da ɗaya na wane ne daidai da ɗaya to hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da ɗaya a wannan masallaci ne albarka na Hudaybatu bin Yaman radiyallahu ta'ala anhuma dake kungilan dandan albasa cikin littafin al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana maliki babul sawadil mu'min fi ma yusibu babu da yake magana akan ladan da Allah yake ba mu'mini cikin abin da yake samun sa jarrabawa kawai da take zuwa kai da gobe Allah tun da ya alƙawari wa lanabul wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati kayfa wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa nabluukum bi-sharri wal-khayri fitnatan wa ilayna turja'un Allah shi ya rantsa da zatinsa cewa sai ya jarrabe ku bishayin zai babin nakira an nakira su ta ummu kuma ya gani sai ce da wani abu wanda ba ku san shi ba sai ba da samfur min al khawfi na tsoro wal ju'i ko wani abu daga cikin yunwa wa naqsin min al amwal ko ko rashin kuɗi wani lokacin wal anfusi ko kace kace ko mutuwa yadda muke ta gani yanzu ka tuna zamfara ka kwato da sauransu shine wal anfusi wa samarat da kayan marmari shekara biyu uku baya da ya wuce waɗanda suka yi asarar shinkafa suna da yawa wanda ruwa ya zo ta ma kusa kaiwa ya tafi da ita kaga wannan nakasin min na wa samarat ke sai Allah yake amma wa bashiri sabiri ku yi wa masu hakuri albishi alladina idza asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine wanda in jarabawa ta same sai su koma ga Allah sai ga Allah muke kuma gare shi za mu koma to jarabawa dole sai dai kawai ka yi kokari Allah ya iya ma duk abin da ba za ka iya ba Allah ya iya maka to wannan za ka rika roƙon Allah shi ma yusibu min maradin na rashin lafiya rashin lafiya jarabawa aw hujin ko damuwa mutum za a yana cikin damuwa ta bangaren kansa ko iyalinsa ko yaya wani zai ma ba duwa idan ba makota kawai ko kowanne bangare akwai jarabawa wani lokacin kuma gurin aikinka yalla ya jarabe ka da wani ko wasu haka kawai ai ta bugawa za ga wani guri a ce ba su ba sa zama lafiya wai ta rika tsafi duk wanda aka kawo shine on top ba hoga amma ba za a zauna lafiya ba sai an rika tsari wajen duk abin da aka ce suka ce yarda su ba aka san sun wai kawai a kowanne ɗabi'a su kenan su duk wanda za a kawo sai wani ya tafi da wani ya yobe wani ya gara wai da kowa ya tafi nemo sa saboda an zo an samu oga kawai da an ce kaza zai ce to kaga wannan ai shiga musiba ba zan tsanuwa ba kuwa aw la aw zali ko makamantan haka hatta saukati yushaquha hatta kai da za ta soki mutum kaga dai in ka zo cin cizi yanzu ai daɗi kake ci to amma in ta soke ka a baki akwai lada wannan tana da ta ka taka ta kasa الحديث عن ستمائة وواحد وستون حديث من لما تدور حديث من ستون عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه وجعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لا عائشة الله قال متى إداتتي ما رأيت أحدا بالتوى بالمولوى أشد عليه الوجع وندى ciwo ya zananta a kansa rashin lafiya alwajau shine almarar wanda yake tsananin rashin lafiya ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiye da annabi alaihi salatu wasallam domin annabi ya faɗa yace irin zazzabin da ake dora muku ku zazzabi zafin tamfuri sai yace ni minti biyu nake shi sa za ku ga ai shine rashin lafiyar annabi na ƙarshe zazzabi muna yau faɗa zazzabi ba ban ciwo ne sai ka ga yaro yana zazzabi a gida an gaya wa wanda sai ji ba ko zai wa ba karamin ciwo ne wani za ga dalilin da ya sa ya zama kirifin wanda ga wannan zazzabin ne eh saboda an raina ciwon musamman ba wuce da wuce ji yana tsabi ya san yana da inkirin da a gida amma ya rage mutu zai kuma ya ce kawai kawai ba ruwan a ce ba yaro yana zazzabi da ke ba ba yaro yana kebe ruwa yana kuma ko samu wannan jarabar malaria da ake faɗa da kwallon mutum ta zo ta ta babban ciwo ne annaba ne da zafin salam zazzabi ne shi ne ciwon sa na kai zazzabi ne kwana biyar ko ka ce kwana bakwai daga rana alhamis annabi ya fara ciwon sama-sama amma daga ranar alhamis kwana na takwas zuwa na sha biyu ciwo zai tsananta kuma zazzabin zai ya karu har ana yi mara kwantowai ana samun a jiki saboda zafin jiki me hikimar wannan ne da a karfafi ladansa ladan zai zama babba to kaga lafiyayyen zuciya da hankali da yaji wannan ai ka gane karatu cewa annabi alaihi salatu wasalam dalili ne domin wanda Allah ya fito ya fito da baki din kenan na biyu kuma rashin lafiya ana kankare shi kuma ana ɗaukaka darajar mutum ya darajar wani za ta fita annabi to wani wani musamman yanzu ana kasu sai yi sai a hawa an ka ji kayan karya ne ka za a ce annabi kuma ya rashin lafiya wai shi ne kawai ba wani wai tun da shi mamuni da Allah bai kamata ya rashin lafiya an ce ya ce inna lil mawti la sakara ce wace da wallahi ga wani sun ya mutu ko tari ba a ji ba ko wannan ba wani ne Allah ya tsire da to wannan shine ma da yake ga mana nan yace bi da ganin wanda yake zazzabi alwaja bi ma'ana almara rashin lafiya yana da annabi alaihi salatu wassalam za mu ji kuma daga cikin dalilan da aka kawo a gaba ni za mu koya na farko ma yau kan min alhadith al-anbiya wa ashaddu bala annaba su ne mafiya tsananin jarabawa to a to ya zaki da annaban da aka yanka ko annabi ya yanka shi ake karewa ce in ka ce wanda Allah ya rubuta zuwa za a jarabe to to annabi ya yanka shi dalilin fakaro kuma ita ta cewa wanda yake zanta in kana so da sadaki ya ne kan wancan ne wa'azi yace an gama tunda ne dan daba ne mai karfi suka yi kai wanda sai shi kuma fa kima ya annabi Allah kuma ya zo a cikin Qur'ani an ce ya ya kudin kafin dai ba za ka kare ka ce ba wani annabi ya ya ba to da ya akwai shi wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min asrani annabi shi ne mafi yawan duk annaba da abin da za su zo da shi annabi gabe yake da su na biyu yesu zaudata ala zaujiya wa ihtimami hadihi kwaɗayin mace a kan mijinta dai mai da hankali a kan mijin ana ba da ko da zuwa ne ne korafi a kan wani wani abu muna tattauna yace shi abin da yasa ya gane hanya matarsa ba ta fara tafiya da auren nan da yake mutum ne baya ba mazauni ba ya dawo bai da lafiya saboda kina aiki kuma kin karkace da kai kin fita misali kuma yana kwafi shi ne ne wato duba je kan shi a zaune a kwance shi kadai ba ta nan kuma ba ta hauke ba asali shi ba mazauni wani matafi ne a garuruwa yake a wani gari yake aikin sa rashin lafiya ya rigi gari kuma yanzu saboda za ki aiki kuma bai da lafiya kin ɗauke ta kin tafi gurin aiki wani yake cewa inda gani za a ko tashin maka wani siya ne damuwa da al'amarin mai gidan ki aiki yake nuna cewa musamman a rashin lafiya aiki saboda aiki ba za ki kula da mai gidan ki ba idan wani abu ya faru ba kowa ba a wani yanayi to idan wani abu ya faru ba kwanan nan da yaje ne da zai zazzabi sai nake ji wa muna hira da wani likita ne ba nake ji masa oke ɗaya daga cikin malaman nan ne ba su wa'azi nake ba wallahi wani zazzabi dai kawai na yi da yake kiransa ke na ma kai ya ne na su gudu follow up sai nake bari je ne to na yi sai sun malaria na su yana kan malaria na kaganni Allah ya ce ya yi wani ta na je ne aka ce ba matsala kwana biyu da yi wannan kawai cikin ƙarfi biyu da ne kawai na fara zuwa zazzabin kuma na kawai wurin sabon mai zafi na daji ga shi ba ko farashi da wani babu a gidan kuma ba tafi kowa ba shine muna hira da wani cikin malaman garin ne yake kai ku ce yake an da zazzabi tashi wani aiki general liwan ba ka da lafiya ka tafi masu gida yace idan ka je ka saka komai ba ko gaskiya ne to ka ga da ni ina nan ba an nuna mun cewa kuskure ne kai kuma wannan da kina ganin mutum bai da lafiya kuma ki fake ai akwai rashin hankali kyau to sai ke cewa wajiba ne haji ku duba da raja wannan kuma magana da muke ta yi na da raja da yadda take kula da mijinta kowa ya da ko wata zana wani lokaci a bayan da jira biyu da aka auro mai digiri wata ma ne doctor amma wata ba ta da wannan hankali za ta fice ta ba ka da lafiya ana da har annabi ya wuce da shekarar ta sha duk wani abu da zaka ji mun faɗa ka rika hararo shekarar kawai shi ne sai ka tsara gani karfin tunanin ta shekarar ta amma mu yanzu ba sai sun gama ka aure da da wuri ne ka zana wa da ne ku wata ma sai ta yi diploma wata sai ta yi digiri ko wata sai ta yi masters ba amma ta zo sai ba da hankali zai ka dauka da daburau ka dauko ta ai ko ka zuwa ai din da yawa da nan ba mu ne daburau abin da yasa nake fada ai nan ne suka aje boka ai boka ma ta ka tani inda ga ai boda ana ta ji ana ban ta daburau nan nan fara abin da za a ce wa daburau gidan mala haka aka yi da hawa boda ana ta ji ba gidan ka Allah ya gina gidan shi da ba ai wani ba ba jira ko abin nan ba yau na ji daburau saboda nan sun dan yi mana siyafa ne yawa to wannan shi ne na uku tafiyu da alaya bil amradi wal asqam kadin kankare da da wai ta hanyar rashin lafiya da ciwo Allah yana kankare da ne na hudu rabu darajati wa ziyadatu al hasanat bil masai Allah yana kai darajar mutum daga ruwan rashin lafiya ta da karuwar kyawawan ayyuka ta hanyar jarrabawa na ƙarfi albala'u fi muqabalati ni'ma ومن كان نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أجل كذبا بلائي جرب وجرد علاقة نعمة duk lokacin da kaga jaraba ta zo to wallahi wani wata ni'ima ko dai koyayya koyayya ko ta fili ita za ta dawo ko dai koyayya ko ta fili don wani bai shi ai ba ya gani a fili akwai koyayya Allah ko ta fili ko ta koyi duk lokacin da Allah ya ba wata jarabawa to akwai ni'ima ko ta fili ko ta koyi wannan shi ne kamar kana ne bajin lari alayhi asar duk wanda nimar Allah ta yi waita akan saka da bala ubu a kai to jarawa ku ce ta bi girma ashadu bala al-anbiya thumma amsal bal amsal Allah ka yi amana eh a duk kullum ke da kace Allah ka yi amana to ka ka gama الحديث عن ستمائة واثنان وستون حديث لما تدعو إيه تريد إلى ستين دقيقة عن عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول الله وهو يعاق فقلت يا رسول الله إنك تعاق وعكا شديدا عبد الله بن مسعود قال لا تعاق متى يتهيتي قال إيتي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعاق يلا بالذي شيء الوعق فقلت يا رسول الله سيدي يا مالك يا الله انك توعك وعكا شديدا للي كان زلزلي مي ذاتي شنو ما يقول كتي ba ne ji da ba wannan kalma eh ya wannan da kake ka amma da zutun naka da zafi haka haka jikin ka yayi zafi ba ne ji wannan yana amma ba da muka jikin ka yayi zafi ka ai mutuwa ake a kan wannan shine ba shi ba ya cikin adab na iyalatul mari abu ka yi da labari ka ga ciwon nan wallahi a kan kokokun na wajen mutum uku ne suka mutu a kan wannan mutum a wannan ba ya cikin adab ba ya cikin adab ko wanda ya zo ya zauna a gaban mara lafiya da yana sai ya cewa ciwon yana da ba shi labari ai ka ga wani ma ya mutu irin wannan ciwon ne wani sai sai yi yiwu ya ce yanzu ne yake damun ka je ce zaman ka ana shi kada yake damun kawai ba shi domin domin ya zo tun da ya zo labaran mace su yake waya ne yake damun ka yanzu yake zaman ka ana shi ne malamin suka ce idan ka lura da mara lafiya baya son magana karka ne akwai wanda yana buƙatar ko kuma yana so a bayan wahala duk da haka karka zauna akwai da yana gurin so yake a zo an gane ku to karɓar duk da aka karɓar wani aiki ya fito ya kawo kansa ban da bayi wai mala abdullah bai da lafiya ana magana cewa ya kamata a ɗan jajirce a kyale shi ko da shi dama ya saba kullum cikin mutane ke ko dai sulhu na aure ko matsalar rigimar masallaci ko rigimar kaza aiki ke yana zaune kullum cikin wannan aiki sai ce ita ana son kai da arziki a kyale shi da mutane sai shi zuwan mutane shi ne sauƙin kuma dole aka kyale shi aka da aka yi wawure da aka yi abuja ba su da abuja tantan ma shi da aka shi ya matsa cewa a dare shi gani kawai shi dai mutanen su rika zuwa ga ko wanda rage kuma mutanen su yi shiga wani abu kuma da to sai an duba yanayin dole idan ba a bukatar mutane sai a mutum allura ya tabbaci eh sai shi ne Allah ka iya mana to shi ne yake cewa tsari yake ajan yace kwarai ko haka ne Allah da mafuji innaka tu'aqu akan jadidan kana zazzabi ne da ji kala ajal annabi ya tsare inni wa aku kama yu'aqu rajulani minku yace zazzabin da nake irin zazzabin mutum biyu a cikin ku ne idan kan ku da karakewa ta wani biyu an goku kullu dinni zani anna laka ajrai yace akuwa kana da ladari biyu kala adal Allah da mutum ne mai wannan magana sai annabi ya ce kwarai zalika ka zalik abinda ka faɗa haka yake ma ni musulmi zai ce to ba wani musulmi yusibuhu adan da wani abin cutarwa zai same ko yusibuhu ada shaukati da wato cutar kaya za ta same shi ba ma fauka ko abin da yake sama da kaya illa ka fara lahu biha sayyi'ati fa ji Allah ya kankare masa zunubai kamar da uku shajarar waraka kamar yadda bishiya take zubar da ganyenta haka bishiya yanzu musamman da ganye ta fi kaɗe ganye ko to kamar yadda take zubar da kullum za ka cikin shara tana ta kaɗe sun bushe to kamar yana نعم الحديث عن ستمائة وثلاثة وستون حديث لما تدوني شهيد وستين له عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عن تقول لك أن أنا عائشة ما ترى أنه اتلاج أن شاء الله الصحبة عجلية التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في ما من مسلم ما من مصيبة ba wata musiba jarrabawa tusibu muslim da za ta samu musulmi illa kafara Allah biha an ba shi ji Allah ya kankare mata zunubansa da ita wannan jarabawa a ta shaukati da shakuwa a ta kai da ta soke har ita sai Allah ya kankare zunubi abin da ake kira musiba shi ne kullu nasi lakin alamat bil insan duk wani abu da zai dauke ba ta umumi kalima da in kome shine musiba ka san wani ya dauka kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajini gurbi musibati ya dauka wai da an yi mutuwa kawai a'a ko da kan muka ne da zinki wannan addu'a za ta duk wani abu da zai taba ma ne kawai ita ake duk wani ya canza ba da abin da yafi wannan abu ba wai sai mutuwa kawai ba akwai hadisin ibrahim bin ma'aji al-sunan da ya karbo da baban da kuma daga kakanta da yake cewa wata ran ya ji annabi yana cewa shi bawa idan ya kai wani matsayi Allah ya ajiye wa wani matsayi a gurinka wani ba sai zamto aikin sa ba zai iya kai shi samun wannan rasin ba to sai Allah ya jarabe shi a jikinsa ko dukiyarsa ko 'ya'yansa to sai na Allah zai tabbara hu ala zalik Allah ya ba shi hakuri akan haka dan ya samu wannan matsayi shine yake cewa hatta wato yuballighu al-manzilati allati sabaqat lahu min Allah ta'ala hatta Allah ya sa dalilin wannan jarabawa sai ya kai matsayin da Allah yake bukata ya kai domin sai annabi yake cewa mutum ne Allah yana kafawa ta akan kai da ta soki mutum ko kuma kasa da kawa ko sama da ita sai dan yi waya nan cewa man ya amar kuwa ni zabi ya kawo الحديث ستمائة وأربعة وستون حديث لما تدور إلى إلى ستين عن ابي سعيد الخدري قال وابي هريره رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو سعيد الخدري كعب بن مالك بن سلام وقيل ابو هريره عبد الرحمن بن صقر sun karɓo daga annabi alaihi salatu wasalam hadisi ne mashhuri yace ma yusibul muslim min nasabi babu wani abu da zai samu musulmi na wahala shine nasabi wala wasabi ko wani ciwo mai naci shine wasa ciwo mai naci za a je an yi an yi ana ta magani shine ai da wamul waje ai wani zuri shine wasa wasu na fassara shi da mutuwa amma dai wannan shine abin da yake shine abin da zan ce cewa mutuwa saboda ciwo ne da zai kai ga mutum har da yake sanadiyar rayuwarsa za a ga an ce dalilin wannan ciwon shi ya yi sanadiyar rayuwarsa amma shi ne alwasa shi ne dai da wamar waje a yi wani zuni ciwo ya daɗe a ita magani ya zama ma famanin kwasto ba a asibiti Allah ya kiyaye to sai ne wala hammi haka nan ko wata damuwa shi kuma ma yadda wa kawo hudutu min al'aza kaga alhamdu damuwa wala hujrin ko bakin ciki wala azan ko na mai cutarwa wala zambi ko bakin cikin da kake sa ran zai faru to duk wayannan a cikin yaukake da shakuwa kuma anzala alaikum min ba'di dhanbi amanatan nu'asa ala inna ma ashku balki wa huzni shi wanda kake ciki kenan sinda shine al-huzni eh to sai ce ah hatta yau kafin shaku ha har sai da take sukar mutum illa kafara lahu biha min qadaya wa bati Allah ya yi mutum zinubansa da wannan damuwa ko yaya in dai Allah ya taba ma rai sai Allah ya kankare ma zunubi shi mu'mini baya aikin banza الحديث عن ست مئة وخمسة وستون حديث من لما تدعوني كريم ستين نبيا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبا بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس أنا أودع معي ستين من ينسى لوقت الله عباس ألا أريد امرأة من أهل الجنة شوف بلا نونا ما وكبت لغير الجنة بلا نونا ما إتبا قلت بلى sai nuna mun shi ne bala na biyu na biyu ya ci ba su an gane ku sai ce hadi mar'atu sauda a goce matar wanda kake gani baka fadista a cikin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta je gurin annabi alaihi salatu wasallam fakala ce take inni usra'u ni ina farfadiya ina faduwa wa inni la takashshar kace amma idan nayi farfadiya kuma ina sarai fada Allah bi an ce wata ce kyakkyawa sai Allah ya mutu wannan jarawa kyakkyawa ce bi ma'anar kalima amma ba ta da lafiya ta bangaren jiki sai kace ya rasulullah kai mun addu'a kana ji annabi ce in ki ki sabar in kin so in kina so zaki yi hakuri walakin janna wannan jarabawa da Allah ya yi miki sakamakon da shine za a baki aljanna wa in kiti da Allah an yu'atiki ko yu'atiki in kuma kin so zan roƙa miki Allah ya baki lafiya fa kan je ta ce asbiru ta ce ai hakurin da ni eh hakurin da ni fa kan je ta ce in ya ka kace ta ce matsala ta dai kawai ina sarai wannan kalmar ce ko malaman jami'i da suke jami'i a kanta ku duba ku gani lokacin da za ta faɗi ba ba ta ci hankalinta amma ba ta so a ga jikinta mu yanzu masu hankalin ne za ta buɗe jikin ba shi ne a mahallu shari ita ba ta ci hankalinta amma ba ta so a ga jikinta a lokacin ta ga ta san me yake faruwa ba amma su wannan da hankalin za ta shirya ta gama shakka ko komai kuma ta fito tsirara ba faduwa ta yi ba su ma ta yi ba farfadiya take ba a'a da kanta ta fito a haka fadi Allah Allah ka kakkau kace ka roƙa mu Allah kawai in na fadi din in dai da tsaro fadi ala annabi ya mata addu'a shikenan ta yi da jarrabawar ta ci gaba amma tsiranci zai da daina shi za a ke gaya wa mata hatta ba ku duba ku ga hatta saboda kimar mace a musulunci hatta bayan ta mutu ba ba yadda a cutar da ita ba tun daga mutu da aka ce kan namiji wani ta ni ba mu ba ko kai kada kai yau gaggawa a gari babu kowa sai kai matan nan da wasiya wasu su shiga su ji shiga ta kawai kai ba a yi ta kawai ji saboda in barka ba ko ka koya musu yadda za su ko ka kyale su yi masa shiga shiga ya yi sannan ma ka zo haɗa ta har yanzu dai matan ne za su haɗa ta kuma tufafin da aka ce idan aka ga shafin jikin da zai iya fito a ƙara lufafar ta mutu ba biyu sannan idan aka ɗauko ta idan aka zo sa ta a kabari ba ya ga wani dan gani man bane ka kama matan mutane ka sa ta a cikin kabari ina yan wanda suke kura ku sa ta har yanzu ba ta mutu amma yanzu za ku jira da ya zo wata za ta shigo kai magana zai ta fara faɗa ita ba mutum ba ce kaza kaza ni ko me ba ta san kiri ta kanta ba ta san kanta ba ita kanta ba ta farta ba kanta wannan da rawani wannan inda addini ya je kiro wato ya girma baki su ba ruwan su ka ga ni yoyin nan matakan ba a yadda a wulakanta ɗaya mutu ba akan mata ɗaya ba aka yaki zamanin annaba ne za ta ɗaya saboda wani bai wuri ya to zartar da ita ya sa ta yi tsarin sai aka yaki saboda haka wannan shi ne shi za mu koya kan hadisin na ɗaya yi sabu ala sarari akmalu tsawa rashin lafiya da za a rasa faduwa ana ba mutum cikakken lada na biyu يريد الصبر على بلايا الدنيا الجنة jarraba wa duniya tana tabbata hakuri akan jarraba wa duniya yana tabbatar da mutum ne yana gadarwa da mutum aljanna na uku al'aqlu bil jidda afdal min al'aqli bil rukka liman alima min nafsi yaqa an gane ko eh riko da tsananin kiyabi fiye da riko da wato rukuka ga wanda yake da ikon yin haka misali ai ka ga Ibrahim bin Hussein ba ma haka ba hadisi ya tabbata wanda annabi alaihi salatu wasallam yake ko mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ko babu misali a kan ba kawai aljanna za a wasu ai ka ga sabai da yana wuri yake muka kwana muna tattaunawa akan wayannan sai wai wayannan ne wayannan sai wayannan ne sai na wani ku sai wani wani ki da muka musulunta duk da yake yake da wani ya ba da annabi yake a ina ba mu bane wasu kuma ya ai ku din ne ku ne ba ku kowa a matsayin annabi alaihi salatu ta gurin annabi sai a wanda aka haifa a musulunci su ne ana sai da annabi ya fito yace ya me kuke tattaunawa suka ce muna tattauna akan wayannan mutum dubu saba'in ne sun ne sai annabi ya ce hum alladina la yarqun wa la yasrqun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda ba su da lafiya ba sa neman a zuwa musu rufiya ba sa ba da ruwa sai a musu tofi ba sa yin shirku su ba ce ba ruwan su da shi sun dogara da Allah ne kawai Ukada yana zaune da yaro da Allah ya jani minhu. Ka sanya ni a cikin su, ka roƙa mun Allah, udu'u Allah an ya ja'ala ni minhu. Sai na annabi ya ce wa anta minhu. Kana cikin su. Sai wani sahabi ya sauri shi ma ya daga hannu ya ce da ni kuma ya ce saba kasa biha ukada. Ita ukada ya riga ka lokacin ƙofar guda ɗaya ce kawai. A nan da ya riga ka. to amma kofar a buɗe har yanzu wanda rashin lafiya za ta zo yana da ikon da ba zai wa Allah nita ba kuma ba a tsibirbila kuɗi ba ce ta hanyar zuwa asibiti yawwa ba wa'annan ba korafi ba nita ba kuma baya zuwa kake ba kuɗi ba ne yake zuwa asibiti ko ina ba da babu da wani sosai wani mara bukanarsa yayi ya kama waya ta wurguri kuma mai yana da kuɗi baya cin kudansa ta wurguri wallahi ya zuba muka yi sauri muka je a kire da muka karɓo ce da yawa aka zo aka tuttura mai yayi aka ɗauki kuɗi a jikin da aka biya ne ke wallahi da mun biya ni da yake rokarar da wallahi da biya kuɗin sa ba ce wallahi da inda yake to ka ga wannan ai ba da jinta wakili ba da wakili ya saba ta wani lafiya in ka mutu kawai ka kace kanka da ciwo ko wanda zai zo ya sani ka ya yi wa wani cewa shi ciwo wai ya ta raki in ka za ka shiga wancan layi ba raki ba ta mulmula ko ka faɗa irin wannan tsitsi kawai kana dogaro da Allah ya yi ba da kanka ba tare da ta yi korafi ba ana samun cikin magabata wanda za a ga haka na ba da misalin ɗaya daga cikin magabata da shi wani ya tashi a masallaci an yi rasa sallah ya ce da Allah jama'a a taimaka min ban da lafiya kaza irin masu bayanin nan ka san wani saboda rashin sanin waye Allah ba idan da aka ce kai za ka rasa farko ko an yi rasa sallah ka gaya wa Allah bukatar ka amma wanda za ana sallama shi sai ka rika shan kuma a kiyama yi sallama da shi sai ka ji kawai assalamu alaikum jama'a da Allah ba da lafiya a taimaka mun kaza kaza kaza kaza kaza ni ta bayani kuma dogo bayani ka ji bayanin da lamu Allah lahu ne daga nan wanda za a ga kamar Allah take cewa kara ko imamu shafi ko wani yana da wani wani da yi wannan abu sai ya ne ka san magana da nake yi kullum shi Allah ba shi zai sa a baka ko to shi Allah ka ki yadda ka roƙe shi idan ka roƙe shi ka mai da hankali a nan daga bayan ka ke gani sai Allah ya tankwara shi ne bukan ne gurgurun ba sai ka ga ya tankwara mutane wanda bai dinniya ba ma Allah ya ce ba shi kuma je ya baka domin mai jin da zukatan shi zai sa a baka shi za a goni an fice gaba ɗaya ba ba wanda ya kula shi domin mai sa a bayar bai sa a baka ba ba ta fahimtar wannan lagwani cewa ka roƙi mai sawa a bayar ko kowa ya fice in mutum biyu ne a masallaci sai su baka abin da duka masallacin ba za su baka ba sai dai ba a gaya wa Allah a sujjada da ka gaya ba in an gidan ma mai da hankali ka fara aji ko da ba za ka roƙo ba yi azkarin nan na ibada Allahumma anta salam ai mun bi abun kawo abubuwa goma da annabi yake bayan sallah shi ko guda biyun da aka ce annabi ya mai bayi wa minka salam tabarak ya dan jalali wal ikram sai annabi ya zo wannan gaba bayan ya istighfar ya faɗi daidai nan sannan ki biyowa kafin ka an ji ne ko da za ka yi karka yi sai ka zo daidai wal ikram din nan sannan ma wani abu za ka yi sai kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام رانا ya take sai ya zo wannan gabar sannan ya biyo daga nan ba ko me zaka yi kai ko gyara zama ba a so kai ne ka jiji na sai ka gyara zama a ta gyara zama kana wannan gabar zaka ce tabaraka ya ذا الجلال والاكرام da ka zo wannan gabar sai ka gyara ka dora abubuwa goma mun lissafa a wani karatu ko anan ko a amaliyon mun kawo mutum da haka sai da ya gaba kowa ya fita shi ba mu kai yana zaune sai gare ya rage yana baki ko ba sai shi malam zo ne kira wani ya zo sai shi Allah za ka kawo kara masallaci Allah za ka kawo kara ai ba yace ka san wannan idan nawa guda ɗin ce shekara ta nawa na gani da shi yace na rantsa da Allah ko ba ta dawo ta sani ba ta ji da kuka gaban mutum Allah ya kawo ya kore shi to kaji ba kaji ne idan ka ne yake baya dan ji yake wallahi ba zan saba ku sani ba arewa ne in ya zo ya zai da gudana ne rika zuwa masallaci to shi da da suna da wahala samu illa illa shi da ya kuma yau ba ta karatu ne ce a nan gurin na ce ban da ruwa ne ma a wani gurin can tunda kai ba kai da lafiya da zama kake ko a kake a zuwa kwarando da ba to su kuma ba ta iya ba ruwan da wani kwarando kai saboda karfin hali ma ba ta har da shiga kana yin jiya saboda gurin ko ta kwana kan da zaɓin da shi to kuma ba laifi kai ba ba laifi kai ba sai dai matsayin su ya wuce naka a gurin Allah kuma irin su suna da kaifin bai wajen addu'a Ibrahim bin Hussein ai kun ga shi saboda karfin tawakkalin sai dai kai mala'iku ma sallama suke mara yana ji assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam kuma dalilin wannan dogaro da Allah ne har sai da kaje wata rashin lafiya ya ta kiya sai suka daina zuwa mala'iku amma malaman tarihi suka ce sun dawo daga baya tun da ya janye Imran ibn Hussein Hussein bin Bisar ko wannan shi ne to kun ji wannan bai wa Allah na hudu fadl da ifati wa taharati wa sajda falalar kamewa da sarki da sirrin da jiki wannan hadisin ya kawata a rika ba wa mata misali babu ta'limin zulmi babu da yake magana akan haramcin zalunci ta kowane bangare har ka dauka haka ce a zalimai iya shugabanni ake magana a shi zalunci nan za a ga wato za ka gafe a kowane lawan mutum wani tayin za a ga mutum yana ta surutu ko kungiya ce yana ta surutu wanda aka zan je zama da goron sai ga yafi kowa tsiya yawwa saboda haka a kowace marana yake shi sa zalunci kala uku ne kuma Allah ya haramta shi domin ya faɗa a surat al-daha wa qad khaba man amala zulma duk wanda ya dauko zalunci ya tafi haka Allah yake a surat al-daha sannan a can Ibrahim kuma yake wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun illa ma yu'akhiruhum bi yawmin tashaqu fi al-absar kada wato kar ku taba tsammanin Allah a rafkane yake dangane da abin da azzalamai suke yi abin da annabi da take yi yanzu da Isra'ila da waye kar ku dauka Allah ya rafkana sab me yasa inna ma yu'akhiruhu Allah yana mutu jinkiri ne yomi zuwa ga wata rana da wani yini da cikin su ke la'abza ido zai raina fata wallahi ta la ya da yake يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنة ولو سوء الدار سوء الدين وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد وذاك آيوي ديوة لا يجب ya bunai ya lafi shirki la inna shirka la zulmun azim to shi da take kala uku ne kala na farko shine wanda yake nuna shirka da ayi da muka kawo inna shirka la zulmun alladheena amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun shi ma wannan ne zalunci na biyu shine zaluntar kai an gane zaluntar kai ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سو ذاك أقول زالنتر كي. لو كنت جيني زالنتر وم وين نزلني كتبت زالنتر. زالنتر شركة زالنتر كي زالنتر ولنكا to shi ne yake an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace a zulmu zulmatu shi zalunci da kake ji da gani dukkan yawan kiyama da ranar kiyama duhu bayan duhu kenan eh dukkan ai zulmatu ala zahiri zai zama duhu bayan duhu ga mai yin sa Allah ya tsare ya ibadi ne a ramtu zulma ala نفسي وجعلته بينكم محرما فيك فلا تظالم اي هو فلا تظالم لذا مخيا وجه التعبير من الظلم سورة واقعي ذلك نجي الظلم أنواع متعددة ذلك في نوعين دبن دبن غير جنب أيضا لو يكون الظلم ظلمات على ذلك يوم القيامة zalunci zai zama wa mai yin sa duk kai ranar alkiyama alhadi su an sittu riya wa saba wa sittun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyu da sittin da bakwai ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma an karbo daga abdullahi da umar allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace المسلم أخو المسلم شو مسلمي دم قوم مسلمين دي إن المسلمين يجي أخوان كي لا يظلمه وزي ذلك يجي وكذا ذلك يجي wala yuslimu kuma wajen yi kaji wani da za a zalunce shi shi ne wala yuslimu an gane ko ai wato la yusrimu liman yudini bal yusrimu wa yudafi'u anhu ba za ka miƙa shi ga wanda zai cutar da shi ba ko wanda zalimai sun biyo mutum da gudu ya wuya zai ina yake cikin nan ya shiga ba ka yi abin da annabi ya faɗa ba ka nuna musu kana yin wannan toka ke ga wani layi annabi ya ce in mumini ne kai ba za ka miƙa ɗan uwan ka inda za a cutar da shi ba sai dai yana zalimi ne wannan za mu zo in sura ka sa zaliman aw mazluman sannan sai ce wa man kana fi hajati akhihi duk wanda ya kasance wajen biyan buƙatar ɗan uwansa wani ɗan uwanka yana da wannan hadisin yana birge yana da wata buƙata sai ka tsaya wani kana lahu fi hajati kai ma Allah zai tsaya ma kun ga abin da nake yawan gaya a wannan malamin islamiyya ke in kuna so Allah ya kula da ƴaƴan ku to ku kula da ƴaƴan ku kai kuma Allah ne domin la yuzi wa ajran mutane Allah ne to da zaka ba Allah sai dai kawai kai Allah ya ji da shi dan shi din kake yi kai kuma a abin kai wanne ne ya fi zama kai ba wanda kake kula da shi ko wanda Allah yake kula da shi kai wanda ƴaƴan wasu kake kula da su kai kuma Allah yake bari ku kula da naka malam hawa wala ka sa wannan biyar a cikin zuciyar ka kuma yadda Allah zai ba ka kula da kuma ka rika sa wa ranka cewa ba ka san kowa yana da shi to kake kowa yake ka nagarta to Allah wani dole ka naka wani ranci da Allah la yi yi aburan ne iya ba da yake ba zai dole da wani ladan wanda suke kowa ba kai kanka za ka zo ka rika gani abubuwa kan yaran ka san ka san ba yi ka wani kawai Allah ne ba to duk wanda ina karbawa wanda ya fahimci wannan a hauka karanta ba ko waje ne na koyarwa ba Allah dan wani turaren ka je ka gani wani nawa yake bayarwa ya ba da cikin ne yana fara ko nawa zai bayar dan dan zai zama na gar kuma ba ko ya bayar dan ba zai ba ba zai zama ba to wannan tana neman formula mai kyau da Allah yake kula da ƴaƴan mutane ga ta nan to wanda ya tsaya wajen buƙatar wato ƴaƴan wasu ko buƙatar wasu mutane daban shi ma Allah zai tsaya a tata wa man farraja an muslimin kurbata wanda ya yaye wa wani musulmi damuwa bakin ciki wani ya zo ya kasa biyan kuɗin hawa gida ya yi iyayen da ya wace faɗa irin mutanen ne masu shiru ka shiga kawai ka je ne ba ko sai ibn mansur ya ji makokin sa zai sai da gidansa da aka zo da gidan aka ce nawa ita jira ne da biyu yace kuma kudin makokin na kuma ɗari biyu shi bai sani ba yana tsere harkarsa wanda zai ce gidan yace wannan wanda yana magana ce yace gidan ka shi kanka gidan bai kuka yi ba yace kuma ka kara mana wata dari biyu yace makwabtai na da makwabci na yace ai saboda kyakkyawan mu'amala da yace makwabtai ka ba sai an ji yace ba dan nuna rura ba wallahi ba zan tashi ba shi ne zani ba sai ji labari da ya zuwa ga gaya masa ce ya kirawo wanda ya ce gidan ya ce shi a je a ba ku kuɗa a ba ki ce ya kirawo ya ce ka yi zaman ka na ya ba kuɗa ya ba shi kuɗin ya ce ya za ka tashi ya ce ai larura sai ya ce to ga kuɗa ya ƙara wa shi ne na ce sai da gani mansur ya zuwa gani ne makwacin ka ne yau cikin kutun ma'aikaci na ke ji gidan ya kara nasa gidan da waye kada saboda mota a gidan ce take bakin kawai zai yi a bayan ke bakin ka ta yi mai gida kana kunna ita je hayaki na zama hasan al-basri ɗaya daga cikin makotansa wata mata ta zo su ce Allah ya taimake ta da abinci yi makociyar ta ce ya ba ta abin da zai ba ta yi ce makociya ta ce ce gidan tsakanin yana da yake gida kaza ba ta faɗa yace astaghfirullah yi ta istighfar yace ni zan je in gaya wa Allah makociya ta da ba mu da ni da ban san da matsala ba har sai ta faɗa da haɓar na zuwa baki yana suna yana wani ai ma da bayan Allah sun ce wallahi kawai dai dan kwatanta wa muke yi tashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbaha bil kirami falahu wannan shi ta hadisin ya yi damuwar ma ba mu gama shi mu dai a kai ya daga wannan abu ta ta tutan nan yawwa kamar su sai ce faraja Allahu anhu qurbatan min qurbati yawmil qiyamah Allah zai yawo mutum damuwa daga damuwar yawa da alkiyama Allah ta yayi mana wa man satara musliman duk wanda ya ruba wani musulmi a cikin satara wallahu yawon alkiyama shi ma Allah zai rufa mana asiri na ranar alkiyama shi ne wanda Allah zai kira wuce sai ka san kayi kaza ka rika fitowa kai ga mutumin kirki kana tafiya tuni tuni da da ba wanda ya san yadda kake ko da an kira sallah ka fi kowa ka ko da ni ka zo gaba kaza kaza kai kaza kai kaza sai ya Allah nayi na ruba ma asiri ba wanda ya gani ya ce haka kai ya Allah ba wanda ya gani yace eh zai ce to je kai da raba ma ajiri a duniya yanzu ma na raba ma ajiri dai ka Allahumma kunna bi takrikal jannah fi dini wa dunya wa akhirah to kaga akwai wanda Allah ya wa haka kai contented a gaban zarin jiki je ka tunda zaka lade ke buɗo YouTube a waya kawai ya gani ko a masallaci kake a zauna na wannan karatun sai ka shiga duniyar YouTube kai ta ganin mata ya bidiyo ma bidiyo kuma ana karanta kalar rasulullahi kuma kana gurin ba wanda ya gani da kai sai Allah wani ana yi ne sauki sauki sai kalli wasan Real Madrid da Barcelona kuna kuna kuna kuna kuna ko kuma a mai dan hankali shi ne mai duba sko duk bayan mutu da zai duba sko yawwa shi ne zai kai yanzu da nawa ko ba a yi yana masallaci da ya yi da zai duba masallaci amma zai ta duba sko yana zaune da jaye da sun farki sai ka je ya so wani kusa da jeje sun farki wallahi kuma ana tsaye hadisi duk ba ana yi ba to shi ne a yi ba mai dan imani kenan amin ba wani ya zo yana tafiya wata dattijuwa a gabanka a cikin magabata to tunda gani ne ba jama'a ba mutane sai hutu ya kama ta tunda tana jin ba kowa ba mai gwanta kawai sai take a bata sai a wani zanta sai dai kana tana yin wannan sai ta ankara kamar da mutum a baya sai ta biyo tana biyo a gani wannan abin da ba ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana ganin ta tona wa kanta asiri da ya ga ta biyo ta yi kuke jari tana kallon ta shi kuma zai pretend sai fara ni da wai yin kana kallon sa ni ke kallon ne yana magana Qur'ani sai Allah na gode ba ashe kurma ne to wannan shi ne ruba shi ba wanda zai zo yanzu abin ya dauka kana abu yanzu ko abin da zaka yi ba mutane za su dauka su saka shi a ba neman agaji ba za su kai agaji ba yanzu ne ma ake ayi abin a yaka ba ku da shi sai da Allah wani ruba ba ba kai ba an gane ko hadisi na karfi ana ji mun da lafiya ni ka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna la ilaha illa huwa zalim Allah yana yi wa azami ta lala shine ta umilau inna kaidi matin hatta idza akhadahu lam yuflik hatta ya kai mata lokacin da in ya dace shi ba wanda ya yi ba ce ba zai iya kubucewa ba Allah ya kama shi dan Allah ya rike America shi ke nan da ya kai ta lalace ai kare ji sun makara a wata zalika asbu rabbika idan akhadha alqura haka da tsar ubangijin ka take idan ya dalci alqayya wa hiya zalima tara azalima kun ji fatar aya lokacin da zai kama Isra'ila da Amerika suna azaliman nan ya kama Rasha inda azrahu alimun kabi da makasa mai tsanani ce kuma mai wato mai kwari ce da karfi ba da yake tafi mu mun sani wallahi lokacin da yake yau kawai yake da rabi da tajribu min haythu la ya'lam eh Allah ya faranta mana da ganin rufewar abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa maka kuka musu nima da ta lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya ni da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ku kawo mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ku kawo mu ikon guje masa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa maka kuka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta bidan su da gafa idan za mu ga zo Allah mu da kuke sarki ta samu suka da kyau da imani kadar mu Allah mu da ita lafiya masu neman ta da matsaloli da tashi hankali Allah kawai da shi kawo kan muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah shi ka zuga lamarin masu neman sana'a da aiki Allah ka tallafa musu Allahumma aminna fi awtanina fasil himmatana wa la ta'umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabi'aka ya rabbal alamin sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin